أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والتعاطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai mai ikon yi da hanawa wanda ya ƙaddara rayuwarmu zuwa wannan rana ta asabar takwas ga watan ramadan hijira 1446 wanda ya daidai da takwas ga watan uku miladiya 2025 mu sake dawowa kan karatunmu na tafsiri a wannan masallaci mai albarka a wannan zawiya mai albarka ƙarƙashin ƙungiyarmu mai albarka kuma ta fitiyanul islam idan ba a manta ba yan uwa ajiya mun shiga suratul waqi'a muna ayoyi na farko farkon suratul waqi'a inda Allah subhanahu wataala yake gaya mana wato kashe-kashen mutane uku da za a samu ranar tashin alkiyama ma'ana na farko za a samu ‘yan hannun dama su ne muminai na kowace al'umma kuma musamman na al'ummar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama waɗanda su muminai ne suna yin zunubi kuma suna tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala da haka dai ana faɗi tashi har Allah ya ɗauki rayuwarsu a kan imani Allah ka ɗauki rayuwar a kan imani alfarma annabi sallallahu Alaihi wasallama Allah ya ce to inna manya ne sannan sai yan hannun hagunsu a su ne wanda suka zo suka yi kafirci suka rayu akan kafirci suka koma ga Allah suna kafirai Allah ya ce wannan kuma yan hannun hagu ne za a ba su littafin su da hannun hagu za su shiga wuta Allah ya kiyaye mu sannan sai kuma iyayen gidan mu'minan su ne as-sabiquna as-sabiqun wato na gaban gaba wato annabawan Allah kenan Allah subhanahu wataala ya ainihin ba mu labari cewa wa'innan annabawa da ashabul yamini za mu shigar da su aljanna ma'ana sullatun min al-awwalin za samu tarin jama'a daga mutanen farko na annabawa da mu'minin al'ummatansu sannan wa qalilun min al-akhirin da yan kadan amma da wannan aya ta sauka sahabban sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hankalinsa ya tashi suka yi ta kawo korafi da kuka cikin su ha da saidina Umar radiyallahu anhu sai daga baya Allah ya share wannan al'umma hawaye kamar yadda zamu ji a can gaba Allah ya ce wa sullatun minal akhirin da kuma jama'a da yawa daga cikin wato ana ma'ana yan karshe har ya kai gama yawan mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fade shi yana tambayan sahabbai ko kun gamsu kun yadda ku muminan wannan al'ummar tawa ku zama wato daya bisa hudu na mutanen da za su shiga aljanna sahabbai suka ce mun gamsu da haka amma dai da da za a kara yafi ce to Allah ya bani dama ya ce ku zama wato kashi wato kashi a kashi ɗaya kashi kashi ɗaya bisa uku na mutanen da za su shiga aljanna gaba ɗaya an kasaba shiga aljanna kashi uku to ya zama kuku ne kashi ɗaya sauran al'ummatan duniya annaba'un da al'ummatan su ne kashi ɗaya ce to lallai da za mu da za mu samu ƙari yafi ce to Allah subhanahu wata'ala da ƙarshe ne manzo Allah ya ce Allah ya yaddar mini al'ummata ita ce nisfu ahlil janna kaf wanda za su shiga aljanna ma to al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ne rabin su in an raba raba rabi rabi biyu to rabin al'ummar manzo Allah wato rabi ɗan aljanna kashi biyu rabi al'ummar manzo Allah ne rabi su ne sauran annabawa da sauran al'ummatansu Allah ka bar mu da annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ka kara mana sayar annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya faɗi wannan aljanna ta as-sabiqun as-sabiqun annabawa Allah ya faɗi aljannan nan tasu da wayannan abubuwa mabambanta ma'ana na farko Allah subhanahu wata'ala ya kira aljannan wayannan bayin Allah bayan jannatun na'im fi jannatin na'im ma'ana suna cikin aljannan ni'ima a sannan ala sururin mawduna Allah ya faɗi shimfudu wanda nan gaba za mu ji su ma mubinai salihai irin aljannar su akwai shimfudi amma Allah ya ce shimfudin annabawan nan sururin ne mawduna wasu irin gadaje ne da aka saka su sannan a muttaqina alaiha mutaqabilin wannan duka bayanin shimfudin su ne mana yan aljannan suna kan wayannan gadaje din suna fuskantar juna sannan abu na biyu ya tsofu alaihim wildanun mukhalladun yara waɗanda za su dawwama suna yara suna zazzagayawa domin hidimta musu da yi musu hidima saboda wani yana son yara to aljanna ko ba haihuwa da aka sai Allah subhanahu wataala ya ainihin kawo yaran mu'minai da suka rasu ba su balaga ba ko ma har yaran kafirai wanda suka rasu ba su balaga ba ba su riga da suka zama kafiran ba da ainihin sauran yara da za a halitto a aljanna din a matsayin yara to haka za su ci gaba da zama a matsayin yara ba za ma su zama samari ba balle su zama tsofaffi sannan na uku Allah ya ce akwai abin sha abin shan ma kamar yadda malamai suke cewa idan ka duba suratul muhammadin sallallahu alaihi wasallama can da muka fito a zaka ga Allah subhanahu wataala ya ambaci koramu hudu ne a aljanna malamai suka ce kowace korama da abin da take banta da shi Allah ya ce akwai anharun min ma'in ghairi asini akwai korama ta ruwa wanda ruwan tacecce ne ba gurbatacce ba sai aka ce wannan shan ruwa na bukata kenan saboda dan adam yana da bukatar ruwa da haka sai aka kawo ruwa normal ruwa kenan sannan sai Allah ya ce wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu da wata korama ta nono wanda nonon baya tsami launinsa ba na ɗanɗanonsa baya canjawa nan kuma wato abin sha na abinci kenan saboda shi nono manzala sallallahu alaihi wasallama yana cewa shi wato two in one ne idan ka sha nono ka sha abin sha sannan kuma ka ci abinci sannan na uku Allah ya ce akwai anharun min kamrin lazzatin lisharibina ma'ana kaga ruwa a matsayin ruwa ruwa a matsayin abinci to sai na uku ruwa na sha'awa kawai ruwa ne na sha'awa shi ne giya wanda alkur'ani mai girma ya gaya mana irin matakai da aka bi wurin haramta giya a lokacin larabawa suna cikin sha'awar giya idan ba a ce aljanna akwai giya ba to wani gani yake aljanna ma ba ta yi daɗi ba tunda an hana sha a nan duniya to an ce za a sha a can wanda bai sha ba a nan duniya to zai sha mai daɗi a can da haka sai zama akwai ainihin giya amma sai Allah ya ce ba irin giyar duniya ba wa an harun min kamrin lazzatin lisharibin Allah ya ce wannan giyar ta lahira daɗi take da shi amma fa ba ba sa kowa sai ya sha ba kamar ruwa ba sa kowa sai ya sha ba kamar nono Allah sai ya ce lisharibin ga wanda suke bukatar sha sannan sai kaga abin sha na sha'awa kenan to sai abin sha kuma na magani duk da ba a ciwa aljanna amma akwai abin sha na magani ma'ana shine zuma Allah ya ce akwai korama ta zuma wanda wannan zuma din musaffa min asalin musaffa ma'ana tatacciyar zuma ce zuma ce Allah ya shirya ta ba wai zuma na kashin dabbobi ba za ka sai Allah ya ke kawo labarin irin ainihin yadda mukarrabi na za su samu giyarsu akwai bi akwabin nima ta hudu kenan bi akwabin ta uku kenan bi akwabin da ainihin kofuna kofunan da ba su da hannu ma'ana zunguru kenan sannan wa abarika da kofuna masu hannu wanda sai ka dan karkata ka ainihin zubar da abin da yake cikin su Allah ya ce wa kasim min ma'in da ainihin wani akwashi kuma na ainihin giya wacce take amma giya ce mai gudana daga wacce ainihin mafukuganta ba tare tana yankewa sannan wannan giya ta lafira Allah ya ce la yusaddauna anha wa la yunzafu ba sa samun ciwon kai idan suka sha wannan giya sabanin masu shan giya a duniya sayyidina abdullahi ibn abbas ne yana cewa ita giya tana da abubuwa guda hudu duk masu shanta a duniya za su shaida haka sun tabbatar da haka na farko dai kamar da alkurani ya faɗa tana sa ciwon kai ma'ana duk wanda ya sha giya sai ya ji ciwon kai sannan na biyu tana sa maye duk wanda ya sha giya yana jin maye sannan na uku tana sa amai duk wanda ya sha giya zai yi amai sannan na hudu tana sa bawani ko yi a jikinsa ko dai ya samu inda zai je wannan giya din inda ya ta shiga jikinsa sai ta masa wayannan abubuwa guda hudu to duk wayannan abubuwa guda hudu na matsala duk wayannan abubuwa guda hudu na kazanta babu su a giyan aljanna Allah subhanahu wataala ya ce la yaskuruna wato la yunzafuna ay la yaskuruna mana ba sa yin maye ko la yunzifuna ba a sa su yi maye wato hankalin su ya tafi sabanin irin wannan giya da masu sha na duniya suke sha na Allah subhanahu wata'ala ya ce wa fakihatin da kayan marmari a na ainihin itatuwa kamar yadda za mu ji za a gaya mana wasu ma sunayen na kayan marmari Allah ya ce min ma yashtahuna na wanda suke sha'awa duk irin kayan marmarin da suke sha'awa to Allah subhanahu wata'ala zai ainihin tanada musu shi don daman Allah yana cewa wa lahum fiha ma tashtahi anfusuhum wa lahum fiha ma yad'un ayyan aljanna duk abin da suka ji suna so a ransu sai a kawo musu shi kawai duk abin da suka ce suna bukata a kawo musu suka yi magana nan ma za a kawo musu shi wa fakihatin mimma yatayyaru Allah ya ce da ayan marmari wanda suka zaba wa kansu wanda suke so su ci ma'ana wanda suka ji ya ci musu dadi kamar yadda alqur'ani yake ga mana amma abin mamaki kullama ruziqu min samaratin minha qalu hadha alladhi ruziquna min qabl wato aljanna ta inda in aka je aljanna sai an yi kauyanci duk lokacin da aka yan aljanna wani abun marmari suka ci idan aka sake kawo wani za su ga wato gashi kaman kalan sa iri ɗaya ne sai ta wannan kai irin wanda aka kawo dazi ne wa utubihi mutashabihan gashi yana kama da da sai ya ce a ku ci mana ai idan kuka ji za ku ji ɗanɗanansa da daɗinsa ko ba irin na ɗazun ba sannan bayan abin sha da kayan marmari Allah ya ce wa lahami tsairin yan aljanna suna da ainihin naman tsuntsu min ma yi huna na wanda suke sha'awa wanda malamai suke cewa kaji kenan saboda kaza tana daga cikin wato tsuntsaye masu daɗi masu alfanu to aljanna naman kaji ake ci likitoci ma kuma suna cewa naman tsuntsaye ya fi lafiya to aljanna naman tsuntsaye ake ci wanda in ka ji abin wato bai zai faɗi ba akwai wani hadisin Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu yana cewa dan aljanna yana zaune a karkashin tafsirin wannan aya wani tsuntsu zai taso kar ka dauka fa tsuntsun wani dan kararrami ne haka wai dan aljanna yana leko shi cikin plate ko ana leko shi cikin tire a'a tsuntsu ne da yana da fiffike ya kai dubu saba'in sai ya zo ya dira a gabanka yana dira zai diro amma take sai ya soye ya zama gyararre ga ƙanshi irin yadda kake bukata wayannan fuka-fukan nasa kuma sai su kama fidda wasu kayayyakin daɗi na musamman kamar yadda muke ganin a irin manya-manyan hotel in an kawo kaza za a kawo irin wani tumatir a kawo wani a kabeji a kawo wani albasa haka a kawo wani kukumba to haka zai tafi da wasu kayayyakin daɗi daga cikin wa'annan fuka-fukan nasu sannan ita aljanna wato za ka daman cin ba na yunwa ba ne balle a ce a ya ci ya koshi daman cin na sha'awa ne sannan kuma ba wai ya ci da yawa yanzu cikin ya lalace an aljanna ko ya ba ya tofarwa balle a yi magana a cikin ya har hudu ya je zai bayan gari ko wani abu mai kama da haka ka san yanzu dadin ma yin baka saba ci ba in ka ci da yawa sai cikin ya nuna ba fa ban saba ba inni abin har yanzu sabo ne ban saba ba sai kaga abin ya har hudu maka wala hamidairin Allah ya ce da naman tsuntsu mafi daɗi mimma ya shahuna na irin ainihin wato wanda yan aljanna ɗin suke so Allah ya ce a wannan shi ne tanadin da muka yi wa mukarrabi na kayan abinci to bayan wannan tanadin kuma Allah ya ce akwai wani tanadi menene alarama
كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون
Allah ya ce wayannan yan aljanna al-muqarra as-sabiqun as-sabiqun mun sake tanada musu wahurun irun wahurun mun tanada musu wasu mata masu kyawun idanu idanun nasu in an ce huru wato farinsa fari ne tas ba wani dishi-dishi ko wata hakiya-hakiya ko wani ainihin datti-datti sannan bakin baki ne wulik wa hurun sannan inun idanuwan kuma wato manya-manya ne wasi'atul ayuni idanuwan manya-manya ne kuma kyawa shi yasa malamai suke tara daga cikin sifan kyau wato idan mace zama wato manya-manya ne Allah ya ce akwai mata masu manya-manyan ido kuma idon farin safari ne tas bakin sa kuma baki ne wulik Allah ya ce ka amsalin lu'lu'il maknun kai ka ce wannan idon nasu da wannan kyawun nasu wato wani lulu'i ne da aka rufe shi an san lulu'i a idan hannu ya taba shi wannan inda hannun ya taba zai zai shati to wannan matan Allah zai mai da su ne kai ka ce lulu'i ne wanda yake rufaffe wanda ba taba shi a wani wuri Allah subhanahu wataala ta cikin suratul safati Allah ya ce wa'annan mata ka annahunna baydun maknun eh illulu ka san lulu yayi tsada yi Allah dan da ya ga mana aljanna ya ƙara fadaita mana aljanna lulu yanzu ba wanda yake da dalili ba ina zaka ga lulu saboda tsadarsa amma akwai abin da za a dan kwatanta maka dan ka gane irin kyawun idanun nasu da farin idanun nasu Allah ya ce ka annahunna baydun maknun kai ka ce koyi ne rufafi ya koyi an dafa shi yana rufin nan in an bare shi ya farin nasa yake akwai dan wani dishi-dishi ya in hannunka ya taba wannan farin za a ga alaman hannunka ya taba ko za a gani za a gani Allah subhanahu wataala yana ainihin sifanta wayannan mata yana aljanna Allah ya ce wayannan as-sabiqun as-sabiqun mun tana da musu wayannan mata ne da za an bi ma kanu ya amalun sakamakon abin da suka kasance suna aikatawa a wannan duniya jaza'an ne wifaqan bana sakamako ne da ya dace da aikin da aka yi ana an yi aiki mai kyau to za a samu sakamako mai kyau Allah ya kiyaye an yi aiki mummuna nan ma za a samu sakamako mummuna Allah subhanahu wataala ya cigaba da gaya mana kuma wani abu mai dadi da Allah ya sake tanada wa innan bayi a cikin aljanna na'am Allah لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما الله سبحانه وتعالى ya sake faɗan wata ni'ima kuma mai daɗi wanda ba cika samun ta nan duniya ba eh duk wannan abubuwa da aka dan kirga a kwatanta kila ce mutum yana da babban gida yana da kayan abinci yana da kayan abin sha yana da mata amma akwai abin da bai zai iya kaucewa ba wato shine jin yasasshiyar magana ko ainihin mummunar magana ko bakar magana Allah ya ce yan aljanna la yasma'una fiha lagwan wala ta'sima illa qilan salama salama ai la yasma'una fil jannati kalaman laghiyan ba sa jin yasishiyar magana ko wani ashar ko wani bakar magana wani ko wata kasa magana a duka ba sa ji wala ta'siman ba sa ainihin wato jin maganar da take na sabo kamar zagi kenan kawai maganganun da suke ji aljanna maganganu ne masu daɗi ka san nan duk dukiyarka musamman irin yanzu garawa ki da za a ce masu kudin da idan ka shiga gidanka ka kuya ta ba wanda zai zage ka amma yanzu inda kana tare da wayarka to a cikin wayar taka zaka bude garin nemo wani abin sai ka ga wani kuma ya zage ka yayi koma sakon zagi to kaga ba daɗi kenan amma Allah ya ce aljanna ba abin da suke ji illa qilan salaman salama sai dai ana ce musu aminci aminci aminci ma'ana ana ainihin ƙara tabbatar musu da amincin da suke cikin wannan gida ne na aminci maganganu ne kuma na aminci a atyabul kalami akramu assalam aw taslim wato ana gaya musu magana mafi daɗi magana mafi mutunci shine assalam aw taslim a wa tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam dama Allah ya ce a gaisuwar ‘yan aljanna ran da za su gamu da Allah shi ne salam. A wani wuri Allah subhanahu wata'ala yana cewa salamun ƙaunan min rabbin rahim. Ai, wato, sallamar makar ka ɗauka ordinary daga bakin mutane suke ji, ha, Allah ne da kansa yake ce musu, salamun ƙaunan min rabbin rahim. Aminci ya ƙara tabbata a gare ku kuma wannan magana ce daga Ubangiji wanda yake mai jin kai. A wannan kenan haka wannan sallama da muke yi a nan duniya gata ne ya mana yawa kai mu gode wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jazallahu anna sayyidina muhammadin ma mu'alu Allah ya saka wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da mafi alkhairin abinda zai saka masa da shi a kayan aljanna ne aka dauko mana sai aka kawo mana duniya duk al'ummatai ba al'ummar da ta samu assalamu alaikum a cikin al'umma amma al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun da shi annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin al'ummar tasa duk inda yake so ya zama aljanna sai ya zama aljanna eh ai annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna shati tsakanin gidansa da minbari sai yace ma baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil jannati tsakanin gidana da minbari na dausayi ne daga cikin dawasin aljanna ana mamaki sai muka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa a ai idza marratum bi riyadil jannati fartaq aljanna ma ta fi karfin magana kiya masallaci na kadai ai duk inda kuke ba a duniya idan kuka ga dausayin aljanna ku tsaya ku yi kiwo safi suka ce ah dausayin aljanna aljanna kenan tun anan duniya Allah ya ce kwarai ko aljanna tun anan duniya ce to ma riyadil jannati ya rasulullah ina ne dausayin aljanna wato inda zamu zo mu shiga aljanna tun muna nan duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hila ku zikri inda aka kewaye ana ambaton Allah ana karatun Qur'ani ko ana zikiri na la ilaha illallah ko hilakul ilmi inda aka kewaye wato ana ana karatun ilmi wanda dai alhamdulillah din ka zo tafsiri ko ka zo hayrala na juma'a ko ka zo zikirin wazifa ko dukkan dai ainihin wato tarurruka da ake yi na alkhairi zaka samu wannan babban alkhairi ma'ana a lokacin a zahiri kana ganin kanka a duniya ne amma abun Allah hukuncinka a wurin Allah kana aljanna ne Allah subhanahu wataala ya bayan ya kammala ambata mana wato kikkiawan sakamakon da yawan sabiquna sabiqun to yanzu kuma za a koma ashabul maimanati ma ashabul maimana kenan lokacin da za a sake dawowa kan maganar su masu karban littattafansu da hannun dama Allah ka samu ne su ma sai an sake maimaita sunan su sannan kuma a ainihin faɗi irin tanadi na musamman da Allah subhanahu wata'ala yi musu wanda sai ka kuma tanadin shi ma yana da alaka da su na malaran wa sabulere wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة Allah subhanahu wataala yace wa ashabul yamini ma ashabul yamin sai kuma wa ashabul yamini wato da yan hannun dama ma ashabul yamin kai mamakin girman sha'anin yan hannun dama mana wanda za su karbi littafan su da hannun dama Allah ka samu ne alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah yace to daman su ashabul yamini mu'minai ne waɗanda wato suka yi sako kuma suka tuba ga Allah subhanahu wata'ala da aka da aka zo aka zo za a fara faɗan ni'imar su ma sai aka faɗi ni'imar da take da alaka da irin yanayin nasu Allah yake cewa abu na farko dai cikin ni'imar da muka yi musu suna nan fi sidrin mahbud suna cikin wato wata irin gona a wato Ah, suna cikin wata irin gona ta magariya amma mahbud wacce ba ta da kaya mun san magariya a nan duniya aiko tana da zaki tana da dadi ga ganye mai kyau amma kuma a jikin nata akwai kaya in ka je garin ciran ganyen ko garin ciran ƴaƴan zaka iya samun kaya da Allah subhanahu wataala ya ce a'a wannan wanda na tsara dawo mu'minai kam ba ta da kaya a cikinta mahdudin ne la shaukata fi babu kaya a cikinta to me yasa aka fara kawo cikin nimar su aka ce bishiya amma wacce ba ta da kaya wanda kuma al'ada an san bishiyar magariya tana da kaya aka ce a su din dadin sun sabi Allah ne subhanahu wataala shine kaman wannan kaya din kenan da ta fito amma da suka tuba ga Allah subhanahu wataala sai aka cire wannan kayar sai Allah subhanahu wataala ya bar musu magariyar ya zama za su sha magariya wacce take mato wacce ba ta da kaya a cikinta kuma karka dauka irin magariya na nan duniya da ake yawo da shi a wani bayro a'a wannan magariyar ta aljanna ce inji Allah subhanahu wataala sannan wa talhim mamdude wa talhin Allah subhanahu wataala yake cewa da da ayaba kaji ayaba ma yazo eh Allah ya ce da bishiyan ayaba shine talhin wa talhim mamdudin wato mamdudin wanda yake mai nauyi bilhamli min asfalihi ila alahu ya'yansa daga sama har ƙasa duka ayaban ne eh ba za ka yi bambance tsakanin ganye ma da ayan ba gaba ɗaya ayaba ne a jikin sa daga sama har ƙasa sannan Allah subhanahu wata'ala yake cewa har yanzu wa zillin mamdudin sannan da wata inuwa wato mai ƙaruwa babbar inuwa mai faɗi kasan inuwa ta duniya ita karewa take yanzu nan kana inuwa sai ka ga inuwar ta kare sai ka koma rana azun nan kuma nan wurin yana rana sai ka ga ya koma inuwa a'a wannan inuwa wato wata irin inuwa ce mamdudin ai da'imin wato inuwa ce dawwamammiya ba ta canjawa tunda Allah yana cewa ai la yarawna fiha shamsan wala zamharira ai ba rana aljanna inuwar da take kaucewa kuma daman inuwar da take zuwa da rana ne to can inuwan aljanna ba inuwar rana bace ana inuwa ce ta musamman da Allah subhanahu wataala ya tsara ta to bayan an fadi abinci da za su ci na kayan marmari da inuwa da za su zauna su ci abincin sai Allah subhanahu wataala ya ce to kuma fa akwai abokin aiki wa ma'in maskub da wani ruwa mai gudana ko da yaushe amma kuma maskubin mana wanda yake haɗe da kofunan ka san wancan giyan asabiqun asabiqun an ce kofunan suna nan ne kala biyu da mai hannu da mara hannu wanda za a rika diba da shi amma su kuma nan ashabul yamini sai aka ce ai ruwan nasu ma maskub ne kana zaune daga inda kake zaune kawai da kayi sha'awar ruwa sai kofin ya kamfato ya taho a guje sai ya taho daidai bakinka kawai sai ka sha abinka in ka sha yadda ka sha sai ya koma wasa ka ji gata mala eh aljanna ake mulki ai mala shi yasa Allah yake cewa idza ra'aita thamma kai ra'aita na'iman wa mulkan kabira wallahi zaka ga zaka ga ni'ima zaka ga mulki babba eh zaka ga mulki babba ko dagawa kawai ka daga kai ka wahala ai sai ka daga a ba sai ka daga ba a sai ka ce a miƙo mun ba ka bukatar sai ka ce a miƙo mun wa ma'in masko sannan Allah ya sake dawowa dai har yanzu kamar abin da aka faɗa a bayan nan na ayaba ba- ba ma kayan marmari bane sai Allah ya ce har yanzu kuma fa akwai wafaki hatin kazira akwai kayan marmari kuma daban-daban daban-daban masu yawa kuma wayannan kayan marmari la maqdu'atin wala mamnu'a la maqdu'atin ba sa yankewa a ce wai yau gashi abin ya kare ka san duk kudin mai kudi wata rana za a ya leka tirista ce la ai ba abul wallahi abul ya kare ya akai ba aka idan ya kare ba a ga amin ba a nemo wani ya tada mota ya je a sayo mana abu Allah ya ce oh la maqdu'atin baya yankewa sannan wala mamnu'a kuma ba a hana su shi kamar sabanin na duniya na duniya a za a iya hana ka saboda baka da kuɗi yanzu duk yadda kaga mangwaron nan da yake yawo ko apple yake yawo idan baka da kuɗi zaka sha ne ba za ka sha ba eh ba za a baka ba in ka ce a bani sai a ce ka kawo kuɗi ta aljanna babu wannan sannan ba ba maganan ma ka kawo kuɗi ba a tsarin duniya wato ko abun a gidanku yake aka ga kaje ka ɗauka yanzu ka ci ka koma ka ci ka koma ka ci ina ga in kaje sawu na hudu za a ci haba kai kai za ka ci jabin rana ɗaya ne za a tsawatar maka amma ban da aljanna la maqdu'atin wala mablu'a abin bai zai kare ba sannan kuma babu wani lokacin da za ka yi buƙatar ka ci shi ba tare da wato ka same shi ba ka ci shi ka san duk wani dan marmari a duniya har yanzu malamai sun fassara la maqdu'atin din nan cewa kowane kaya dan marmari a duniya yana da alaka da zamani Eh, duk da ma yanzu ana ta samun noman rani sosai amma dai kowane dan marmari yana da alaka da zamani akwai lokacin da zaka ji an ce la an duba kaza kan ma ya yanke babu shi saboda ba lokacin sa bane to amma banda aljanna aljanna ko da yaushe akwai innan kayan marmari ana ci to bayan wayannan kayan marmari Allah ya ce kuma ya ƙara wani tanadin ga ashabul yamin na'am وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين
Allahu akbar mun shigo kenan ko sillatu min al-awwalin wa sillatu min al-akhirin Allah subhanahu wataala ya ce har yanzu bayan wannan kayan abinci da kayan marmari da muka tanada wa ashabul yamini akwai wa furushin marfu'a akwai shimfudu madaukaka ma'ana shimfuda ce kan shimfuda shimfuda ne kan shimfuda wannan shimfudun kuma dama an gaya mana tun a baya ko ala sururin mawduna ne akwai gadaji to kan gadajen za a kawo shimfudi wanda kamar yadda yadda tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hadisin Abi Sa'id al-Khudri wanda Imam Tirmidhi ya ruwaito cewa wannan marfu'a din da Allah ya ce shimfudu ne madaukaka kar ka dauka wato daukakan shimfidan wato abun wasa ne a'a ai dulul firashi ma bainas sama'i wal ardi subhanallah tsawon shimfudan tudun shimfudan ka san yanzu wanda yake da gata akwai wata katifa za ga shirgegiya ne ta kusa ta kusa rabin teburin nan nawa haka ne ai ko masu gata suke sayanta eh wanda bai da gata bai sai ya fallaki wannan katifar ba dan karshen ta in ya mallake ta ko to ba ba gadon da zai dora ta sai dai je jefa da ita ta kadai kawai to Allah subhanahu wataala yace shimfudin da zan yi wa 'yan aljanna tsawon sa ya kai daga sama har daga ƙasa har sama sai ya taba sama saboda tsawon shimfudin kawai subhanallah sannan alaiha sabuna alf firashin har yanzu shimfudin wata shimfudar wato idan za a lissafa kayan shimfudin ya kai shimfuda 70 kai ka san shimfuda 70 ba 'yan kadan bane sahabbai da suka ji haka suka ce ila ya rasulullah sai ya rasulullah abin ya tsawo sosai to ai dama an ga muku aljanna irin duniya ne ya rasulullah ai abin ya yi tsawo yanzu idan mutum zai hau ya zai hau kenan tunda in ka zo ka tsaya shimfidar ta fi ka tsawo sosai ga gadon da ya kam amma shimfidu kayan laushi kayan ado kayan ƙayatarwa da aka ɗora a kan shimfidin zai taɓo sama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai yake cewa kana yankhafidu firashu hatta yajlisa alaihi alwaliyu ai da ka zo kawai ka ji a ranka kana so ka kwanta sai ya dawo kasarili gaba daya yana dawowa ƙasa daidai yadda ba wani wahala sai ka yi zamanka ko ka yi kwanciyarka kana kwanciyar kuma sai ya sake ɗagawa ya koma sama abinsa kaji ba wai kasan na duniya akwai ana samun irin wannan kuma kamancinsa a duniya amma za a ce kila gadon da remote ake control ɗinsa aiko in ka zo ka za ka kwanta sai ka ɗan matsa remote ɗin down ya ɗan sauko in ka riga da ka gama dalewa sai ka danna shi ya haura ka wahala sai ka danna wani remote ba ai ba magana remote eh da ka ji kana so ka hau kawai sai yi kasa sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba su misali yace ai misaluhu halul halul jamali idza arada al-insanu an yarkaba ba'irahu annabi yace yanzu da kai da raƙumi ya kuke wurin tsawo ai ka san raƙumi yana da tsawo ko to ya kake yin zaka hau raƙuminka raƙumin ne yake saukowa ya durƙusa shikenan kafanka tana taka ƙasa sai ka hau bayan ka hau sai yayi mai sai ya miƙe to haka wannan shimfudi yake yi na aljanna sannan a kazalika furshul jannati manzo Allah yace haka wannan shimfudi na aljanna yake sannan wasu malamai kuma duba da karina suke cewa har yanzu yana daga cikin abin da ake fassara wannan ainihin wa furshin marfu'a ana nufin cewa ‘yan aljanna suna da mata, amma dai wannan a tawili kenan ake cewa wannan fassarar da muka yi ta farko ita ce, amma a tawili saboda duba ƙarina da ake cewa ana nufin wato duk yawan kyan shimfiɗin nan idan ya zama ba su da mata su ‘yan aljanna ai za ji shimfiɗin bai musu daɗi ba, sai Allah subhanahu wata'ala yake cewa inna an sha'ana hunna in sha'a. Hakika mun tanada wa ‘yan aljanna hurul in ai kalaknal hurul in kalkan jadidan wa hurul in din nan da aka faɗa a baya na ainihin asabiqun asabiqun Allah yake cewa to mun tanada wa ashabul yamini ma hurul in inna ansha'nahunna insha'a hakika mun halicce su sabuwar halitta wato halitto su akai su ba haihuwar su akai ba wato gaira tawalidin waja'alna kunna abkaran Allah yake cewa faj'alnahunna abkaran kuma muka ainihin mai da su dukansu ‘yan mata waɗanda ba su taɓa wato gamuwa da ɗa namiji ba, uzara, ko da yaushe kuma haka suke kullum kamar ba su taɓa ainihin saduwa da mazajensu ba. Sannan Allah subhanahu wata'ala ya ce, Urban kuma a tsari a programming ɗin da muka yi musu, Allah ya ce mun yi su Urban masu tsananin soyayya ne ga mazajensu. ko da yaushe kawai suna cikin so da sha'awar mazajinsu sannan kuma a taraban wato masu daidaito a wurin shekaru eh shekarunsu duka iri ɗaya ne anan malamai suke ce shekarun nasu ya zo a cikin ainihin hadisi a cikin tafsiri kenan ce na Imam al-Allusi ruhul bayan kenan cewa suna da bambanci a wurin shekaru ma'ana amma akwai inda shekarun nasu yake tikewa yanayin buƙatar ɗan aljanna da aka ce ‘yan mata an gaya mana wani karatu ne ba ana aka ce shekarun nasu yana farawa ne daga shekara sha shida ‘yan mata ne ‘yan shekaru sha shida to daga sha shidan in kai daman kafi sha'awan ‘yan ƙanana-ƙanana masu shekaru sha shida sha shida to sai a bar masu a shekara sha shida in kana so shekarun ya ƙaru a kafi son ‘yan shekara ashirin ashirin ne sai su koma yan shekaru 20-20 in ka fa san yan 25-5 ne sai su koma yan 25-5 duk irin yanayin shekarun da kake so ka rika ganin su akan amma malamai suke cewa imamu dallu sai yake cewa duk yadda za su daga a shekaru ba za su wuce mata yan shekara 33 ba daga shekara 33 kuma sai dai ai baya daka yan mata ne yan shekara 16 ko ainihin fiye da haka a can ma can suratul nabai Allah yana cewa inna lil muttaqina mafazan ko hada'iqa wa anaban wa kawa'iba atraban eh wanda irin wannan fassara kawa'iba sai an je zaure ma ana yan mata ne masu kin gani a kirazan su kuma atraban kamar yadda aka fada anan wato wanda suke kan shekaru iri daya Allah subhanahu wataala yake cewa wayannan mata yi duka na tana da su ne li ashabil yamini ga ainihin bayin Allah waɗanda za su karbi littafansu da hannun dama Allah ka samu ne alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan Allah ya ce wayannan waɗanda za su karbi littafansu da hannun dama sullatun minal awwali wata jama'a ce wato daga cikin mutanen farko sannan wasullatun minal akhirin da kuma wata jama'a daga ainihin mutanen ƙarshe mana su ne Allah subhanahu wata'ala ya tanada su a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ainihin sauran al'ummatai za a samu jama'a daga cikin al'ummar al'ummatai da annabawansu da suka yi imani sannan kuma za a samu wato jama'a masu yawa wato daga al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda muka faɗa da su cikin sharhi har ma al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato su zama su ne rabin yan gidan aljanna gaba ɗaya Allah ka datar da mu to fa sai ayi hakuri yanzu kuma za mu shiga hannun hagu na'am وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا
Allah subhanahu wataala ya ce wa ashabu shimali ma ashabu shimal fi samumin wa hamimin wa zillin min yahmumin la baridin wala karim subhanallah dama alqur'ani bashiran wa nadhiran ne mai albishir ne da gargadi yanzu ya yi mana albishir mun ji daɗi tun da muka fito suratul rahman in banda ɗan kaɗan da muka taɓa na maganan azaba to ba mu koma azaba ba sai yanzu za a ainihin yi magana akan waɗanda za su karɓi littattafansu da hannun hagu ashabul mash'amati ma ashabul mash'amati ma'ana kun ga kashi uku kenan da wannan sura ta fara magana a kansu wa kuntum azwajan salasan din nan an gama da su mun ji makoman asabiquna sabiquna mun ji makoman ashabul yamini yanzu kuma za a ji makoman ashabul shimali Allah ka kiyaye mu Allah ka ainihin kare mu Allah subhanahu wataala yake cewa wa ashabu shimali ma ashabu shimal sai yan hannun hagu me mamakin munin makomar wa'annan yan hannun hagu subhanallahi Allah yake cewa fi samumin wa hamimin makomarsu shine fi samumin cikin wata iska ce mai zafi da take fitowa daga wuta wa hamimin da wani ruwan zafi mai tsananin zafi tukunna wata iska ce zazzafar iska iska ce mai zafi za ta fara tinkarar su tana ainihin busa su gashi da iska ce take busa su amma ba daɗinta suke ji ba saboda tsananin zafi da take ciki ana cikin wannan busan iska mai zafi din kuma sai a biyo su da wani ruwan zafi ruwan ma kuma mai tsananin zafi subhanallah to kamar yanzu anan duniya ne kaji ana ruwa yaya ba sai gudu abu ya ba Allah ya ce wa zillin mi hamu. diga nan sun ji iska ta busa su mai zafi ga ruwa mai zafi yana taba su sai su nemi inuwar da za su buya Allah ya ce amma wa zillin wata irin inuwa wa zillin wata wa zillin wata inuwa ce mi hamum wato wacce take da bakin hayaki ma'ana wacce take cike da bakin hayaki baki kirin labaridin wala karim wato labaridin ba ta ba da sanyi irin sanyin da ake bukata a cikin inuwa wala karimin kai ba ta da kyan gani ma wato husnul manzari gaba ɗaya idan ka ganta ba ta da kyan gani duk wanda ya shiga mana ba ta ba da amfani huwa a wala huwa nafi'un yadfa'u adhal harri liman ya'wi dai ma'ana la karimin din ba ta da kyan gani ba ta da amfani ba ta biyan buƙatar da aka nema a cikinta ka san idan ka shiga inuwa kana tana tunanin wannan iska mai zafin ta daina dukansu wannan ruwa mai zafin ya daina taɓa su to baya taɓa su ba sai su ƙara turnukewa kuma cikin hayaƙi eh wato cikin hayaƙi mai duhu subhanallah ah Allah ya kiyaye mu Allah ya ce ga dalilin da yasa ne musu haka innahum kanu
إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون
Allah ya ce laifinsu innahum kanu qabla zalika mutrafin wa kanu yusirruna ala al-hinsi al-azim wa kanu yaquluna idha mitna wa kunna turaban wa idhaman inna lamab'uthun aw aba'una al-awwalun Allah ya ce ga laifin da suka yi innahum lalle sun kasance innahum kanu qabla zalika mutrafi lalle su sun kasance kafin zuwan wannan rana anan duniya mutrafi ne masu jin dadi ne mun amina masu jin dadi ne wanda suke fadawa cikin sha'awa wacce Allah ya halatta da wacce Allah ya haramta duka suna ainihin yin abin da suka ga dama ba tare da imani da biyayya ga manzanni ba Allah ya ce wa kanu yusirruna sun kasance suna ainihin dogewa alal insil azim akan ainihin laifi babba shine ainihin shirka inna shirka la zulmun azim Allah yana cewa shirka zalunci ne babba da haka suna bautar gumaka suna yin shirka har suka mutu basu tuba suka koma ga Allah sannan har yanzu yana daga cikin laifin su wa kanu yaquluna sun kasance suna cewa mana suna karyata ranar tashin alkiyama wa kanu yaquluna idza mitna wa kunna turaban wa idaman a inna lamabutun Allah yana yake yake cewa kanu ya kulun sun kasance suna cewa ai zamitina yanzu mu dinnan idan muka mutu wa kunna turaban wato muka zama turbaya wa idaman da ainihin kasusuwa rididigagu a inna lamabasu yanzu mu dinnan wai wallahi za a saki tayar da mu ba mu kade ba ma awa abaunal awwal wai har ma iyayenmu ma da suka rigaye mu Allah yana bai da martani a irin kan wannan abin da kafirai suke faɗa Allah yana cewa shi awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyi al-idhama wa hiya ramim Allah yake cewa mun halicci dan adam daga digon mani amma sai gashi ya zo yana jayayya da mu jayayya ta fili har yana buga mana misali kuma ya manta kansa wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah yana cewa man yuhyi al-idhama wa hiya ramim wai waye ne zai raya wayannan kasusuwa bayan sun rududdige Allah subhanahu wataala a can cikin suratul Isra'i Allah yana hakaito abinda suke fara suna cewa yanzu ai zamitna kunna turaban wa idaman a inna lamaqutuna khalqan jadidan yanzu mu dinne idan muka zama wato ƙasa muka zama ainihin daga gun kasusuwa yanzu Allah zai iya sake mana sabuwar halitta Allah ya ce ai ba maganan ku zama ƙasa ko ku zama ainihin ƙashin ku diddige ba ka gaya musu kulkunu hijaratan aw hadidan kasance ma wato hijaratan dutse fan dutse aw hadidan ko ku zama bakin karfi aw khalqan mimma kurfi sudurikum ko dukkan wata halittar da kuke ganin tana da girma a gunku na cewa Allah bai zai iya me da ita ta koma ainihin dan adam ba aw khalqan mimma kurfi sudurikum fa sayqulu man yu'iduna za su cewa zai mana haka Allah ya ce kulin ladhi fatarakum awwala marra Allah da ya fara halittar naku shine zai ainihin mayar da ku haka Allah subhanahu wataala yake ce suna ainihin wannan tambaya suna cewa yanzu saboda rashin yadda a idza mitna yanzu idan muka mutu kunna turaban muka zama turbaya wa izaman da da da duk asusuwa ayinna lamakusun za a tashe mu wai suna cewa suna gaba za a tashe su ba aw aba'una al-awwalun koma a ce har da iyayenmu na farko Allah ya ce gaya musu ya rasulullah kul innal awwalina قل إن الأولين والآخرين
mm.
لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون
Mm.
لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين
Allah subhanahu wataala ya ce kul ka gaya musu ya rasulullah ai ba su ba kul innal awwalina wal akhirina ka gaya musu daga kan halitta farko da na ƙarshe gaba daya lamajmu'una Allah ya ce abin tarowa ne zan taro su gaba daya ila miqati yawmin ma'lum zuwa ga lokaci na ranan nan sananniya ita ce ranan tashin alkiyama Allah yana cewa ai ba su ba can iyayensu na farko ma Allah ya ce zan taro su a wannan rana ta tashin alkiyama fa inna ma hiya zajratun wahida fa idha hum bisahir Allah ya ce tsawa dai ne ne har ma suna ganin wai taso da mutanen ma khalqukum wala ba'athukum illa ka nafsin wahida ai halittar ku da ainihin kashe ku da sake ta da ku duka bai wuce ainihin halittar mutum ɗaya ba da haka fa inna ma hiya zajratun wahida fa idha hum bisahir Allah ce tsawa ɗaya ne ko sai kowa ya fito eh kowa ya fito kowa ya farka Allah yake cewa summa innakum sannan ku din nan kuma dai wa'innan kafirai a a wannan rana ta tashin alkiyama a summa innakum sannan ku din nan ayyuhad dallunal mukaththibun ya ku wa'innan batattu maƙaryata waɗanda suke ainihin aje ibada ba inda ya dace da ita ba a Allah ya ce ga mummunan makomar da na tanada muku la'akiluna min shajarin min zaqum Allah ya ce sai kun ci daga bishiyar nan da ake kira zaqum wanda wannan bishiya alqur'ani ya ga mata ya ga mana yadda take ko kalmuhu litaqli bil butuni ka galil habib tana nan ne kamar ruwan zabi da taje sai ta cinye naman cikin su gaba ɗaya da ainihin a hantar su Allah ya ce kuma famaliguna min halbutun za su yi ta cin wannan bishiya duk yadda take da munin nan wato za su ci wannan bishiya din malaman tafsiri suke cewa a lokacin da aka suna cikin wancan mummunan inuwar tasu da bata hana iska mai zafin nan ta taba su ba da bata hana wato a wannan feshin ruwan zafin nan ya taba su ba to a wannan lokaci Allah zai sanya musu yunwa ne to sai a ce to ai abincinku shi ne bishiyar zaƙo idan suka ci zaƙo ne suka ji abin bai zai ciwu ba saboda ɗacinsa da wahalarsa sai wato sai su nemi ruwa ce suna buƙatar ruwa Allah ya ce fasharibu na alaihi minal hamim sannan kuma za ku sha wani ruwa ne mai tsananin zafi akan wannan bishiyar zaƙo din kuma shan ruwan ba wai shan ruwa cikin tsanaki ko cikin jin daɗi ba Allah ya ce a'a fasharibuna shurbal him za ku sha wannan ruwan ne irin shan ruwan raƙumi marar lafiya akwai wani ciwo wato da yake kama raƙumi wanda an san raƙumi yana da yawan shan ruwa to amma an ce in wannan ciwon ya kama raƙumi zai zama baya koshi da ruwa ne duk inda ya ga ruwa kawai ya rika sha kenan sai dai sai dai ya gaji ya fadi amma ko a zo a kore shi amma bai zai daina shan wannan ruwan ba to irin wannan kishiruwan himu ma'ana rakumi mai wannan ciwon kishirwa din to irin wannan kishirwa za a samu shi sai su zo wannan ruwa mai zafi din su yi ta cinsa subhanallahi Allah yake cewa a hadha nuzuluhum yawmaddin wannan shine wato masaukin su a ranar tashin alkiyama Allah wadan wannan masauki yau kan ba mu ji daɗin gunsa ba amma kuma dai bai kamata mu shiga wata maganar ba saboda yanayin lokaci a su muminai ɗan aljanna can a karatun da muka wuce na baya Allah subhanahu wataala da ya tashi faɗan makomansu sai ce nuzulan min ghafurir rahim ai wani masauki ne daga ubangiji mai gafara sannan kuma mai jin kai kaga ai duk lokacin da aka ce zaka je ka gari kuma kana da masauki kuma wanda yafi kowa girma da daraja shi zai sauke ka da Allah zaka yi wani dan tanadin abinci zaka yi tafiya ne sai aka ce a garin da zaka je kila sarkin garin ne zai zai karbe ka da Allah in ka zo ka sauka a tasha zaka ce akai barin dan samu wani dan fiye wata ne in sa saboda kar a je gidan ba a samu ruwa ba kaga ba zaka yi haka ba Allah yake cewa mu'minai dai wato Allah shine zai musu masauki amma so innan kafirai wannan mummunan masaukin shine masaukin su to Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mu da kafirci Allah ya bar mu da musulunci abinda dai zan rufe mana da shi za mu tsaya akan sa shine yan uwa mu ƙara riko da annabi da alqur'ani sallallahu alaihi wasallam ma'ana in dai muka rike annabi da alqur'ani mai girma to ba za a sha wahala a lahira amma ma dama aka yi wasa da annabi da alqur'ani to fa Allah ya kiyaye duk wannan masifu da gwale-gwalen za a gansu amma aka rikir annabi da alqur'ani to wannan musibin sai dai kai ta bada labari sai dai kai ta bada labari a tafsiri da aka ce mana akwai abu kaza kaza kaza kaza kaza amma ni kan ban gani ba yadda wani malami yake ba mu labarin matar wani bawan Allah bayan ta rasu mutum ya kirki ce sai mijin nata ya mafarkinta kyawance ya kike ciki ita ce alhamdulillah ni kan wallahi duk abin tsoron nan da kuke faɗa ma ni kan ban gani ba ba wani abin tsoro da na gani ni kan ina cikin rayuwa mai daɗi sai ta ce amma fa kafin in iso rayuwa mai daɗin nan ina maka wasiya tana gaya mijin nata kada ka yadda ka yi wasa da annabi da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam duk yadda za a yi duk abin da za a yi karka yadda a raba ka da annabi ko da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama to Allah ka bar mu da annabi Allah ka ba mu ikon salatin annabi muna godiya ga ƴan uwa ga dan uwa Alhaji Sadiku daga Nasarawa wanda muka saba zama da shi wannan zama yau ma ya halarce mu kamar da ya saba da sauran ƴan kwari da suke kawo mana ziyara na musamman Allah saka musu da alkhairi Allah ka sa yadda muka tinkari wannan goma na ƙarshe muna cikin wanda za su ga ƙarshen wannan ainihin goma da kuma ainihin sauran azumi da ya rage gaba ɗaya Allah karba mana ibada Allah ka kiyaye mu da ribatu shaytani Allah ka yaye mana damuwa da tsoro da kunci da bakin ciki duniya da lahira Allah ka biya mana bukatun mu zahiran wa batinan alfarman annabi sallallahu alaihi wa sallama bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ما شاء الله